الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دبيو لارباكنا أشرين دبيو قوة رمضان هجرة منزن سئرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka yi ittifaki ba tare da hujja ko wani dalili ba kamar yadda suka faɗa da bakinsu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus ramadana ya fara bankwana sannan kuma sura ta fara bankwana ita ba ko ba haka ba to a jiya mun fara bayani a aya ta 98 sai lokaci mun halinsa a daidai shafi farkon shafi na wato daidai farkon shafi na 220 a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce falaula kanat qaryatun amanat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
نعم كما يد muka sani cewa muna taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi wato azumi musamman abin da yake karya azumi haka ne ko ba haka ba to mun shigo cikin abubuwan da domin mun yi bayanin abubuwan da suke shiga cikin jiki yanzu ko muka shigo bangare na biyu abubuwan da ke fita daga jiki har muka yi bayanin hukuncin yin sadaka da jini ko kyautar jini ko ba haka nan bane da kuma ɗibar jini don saboda a yi tahlili ɗin shi a gwada shi sannan muka yi zo muka yi bayanin kan fitar mani yadda ake fitar da mani daga jikin mutum da hanyoyi guda uku muka faɗi hukuncinsu ko ba haka ba mun faɗi hanya wadda ɗaya daga cikinsu ba ta karya azumi ita ce hanyar da za a saka wata allura a jayo maniyin ba tare da mutum ya majiya ba an gane ko muka ce wannan baya karya azumi amma idan ya zamanto na'ura ce aka ɗora al'auran namiji mai girgizawa har ta girgiza ko kuma wata na'ura wadda su likitoci suke amfani da ita sai a wato ta lullube ma'ana a sanya ta ta lullube al'auran namiji har ta jawo maniyi kuma ta wannan hanyoyin guda biyu yana jin daɗi to azuminsa zai kare kenan wannan bai dace a yi shi ba a lokacin da mutum yake da azumi mun ji wannan da kyau a yau za mu ɗauki waɗansu abubuwa a gurguje guda biyu daga cikin abin da ke mi ke fita daga jiki wanda daga nan za mu zo ƙarshe sai mu yi ƙoƙari mu samu fatawoyin da ake gabatarwa waɗanda wani lokaci galibi tambayoyi suna zuwa a kansu shine cewa daga cikin abin da ke fita ga jiki al'amma shine abin da ake kira shaftu duhun min aljismi an rama wanga larabci an gane ko to abinda ake nufi da shaftu duhun fi'ili na shafata alaramma shi numfa'un ta'un shin mai ruwa fa ɗa musani ba ba haka ba to shafata ya shafitu shafatan kalima ta shafata tana nuhin imtassa ka tsace abu ko sahaba ka janye abu in an ce shafatal ma'a ai imtassal ma'a sannan an ce shafata ash-shay'a ai sahabahu shi yasa an kayo wata na'ura ta zamani ana ce mata shafata an gane ko to in an ce shafata duk wata na'ura wadda za ta janye wani abu kamar ruwa ta tsace shi daga wani abu an gane ko koko abinda zai tsace wani abu ko ya fitar da shi ana kiranta shafata fa'ala majma al-lugha al-qahira sun kara shi daga cikin asma'ul ala kamar sallaja kamar ghassala ina fata an fahimce ni kuma akwai akwai mishfata ala ramma mishfata akwai wani dan tiyo da mutane suke amfani da shi idan an ka kawo wani lemu sai ka dan soka abin nan sai ka yi tsut tsut suna ne mishfata ala ramma an gane ko to me hukuncin shaftu duhun mutumin da yake yana da kitse kitse ko mai a jikinsa in muka ce kitse ne an fi ganewa saboda an ce mai mai tana yiwa ya shafa mai to akwai wata na'ura da ake amfani da ita wadda idan mai ya yi ma mutum yawa ko kitse ya yi masa yawa a jiki sai a saka ta sai ta tsace wannan man an gane ko ana kiranta izalatu duhun min makhazinihi tahta aljildi ma'ana man da ke karkashin wato abin nan fata sai a yi amfani da wata na'ura ana ɗora ta ana daddanna ta tana tafiya tana janye wannan mi wannan kitsen an gane ko to yanzu ya za a yi amma sun ka ce wata timmu bi istikhdami takdir al'am amma sai an yi mutum allura wanda jikinsa baya jin ciwo saboda irin wannan aiki akwai ciwo sosai aw musakkinun thaqil ko ko abin da yake kashe jiki shine musakkin nan thaqil mai nauyi yuhqanu fil warid wanda za a yi mutum allura a wannan jijiya wannan manyan jijiya guda biyu ta wuya an gane ko aw bi wasitati takdir al mawdi'i ko ko in dai daidai wani lokaci inda jikinka yake da kitsen daidai nan ne za a yi maka allura sai zama to daidai kadai bakin wannan wurin ne za a yi ma to wannan shin idan an kai mutum wannan aiki yana da azumi shin azumin shi ya kare ko bai kare ba domin kitse yana cikin jikin dan adam kuma fita zai yi mun gane da kyau sai malamai suka ce to wannan abin da ake kira wato shaftu duhun bai da wata matsala ma'ana shi amaliya ta cire wannan kitsen ba matsala bane amma lokacin da za a yi maka annura wadda za ta kashe maka jiki idan magani ce zalla to babu matsala amma in tana ɗauke da abinci ko abin da yake madadin abinci to ita za ta karya maka azumi ba wai kitsin da za a fitar a jikinka ba wannan aikin baya karya azumi mun gane da kyau kenan sai a yi hattara da annuran da za a yi mutum in ba irin waccan allura ba ce ta yan cara wadda da an soka soka ta ne ake yi shi kenan ba ta da ruwa ba ta da komai sai wurin ya mutu na fata an fahimci ni ai za ka ga ana gudu su ko a fina-finai idan mutum ya je wani mummunan abin nan an kai mugun karo za ka ga wuraren da yake jin ciwo yan cara suna da allurai da ake sosso kame shi ko a cikin fim sai ka ga wannan abin duka dafin ya fita an gane ko sai mas'ala wadda take da alaka da kuma abin da yake fita daga jikin mutum shin yana karya azumi ko baya kai da azumi shine akhdhu ayyinatin min a'dha'il jismi ad-dakhiliyya akhdhu ayyinatin adaramma ayyana shay'a an tantance abu to ya an ce akhdhu ayyinatin a ɗebo wani ɓangare ko na abin da ya shafi ruwa ko abin da ya shafi fata ta jikin ɗan adam min a'dha'il jismi domin inda za a ɗiban nan sai an tantance shi yasa ake kiran su ayyinat ad-dakhiliya wadanda ke ciki yanzu misali a ce kun san ana iya ɗebo misali jini mun yi bayanin jini to sai a ce a'a ba jinin ake son a ɗiba ba tsoka ce ake son a ɗiba mutum ne yana da azumi sai likita yana buƙatar ya gwaje jikin shi to amma sai an ɗibi tsoka wani yanki na tsoka haka ne ko ba haka ba tunda kun ga yanzu misali ba bari batun tsoka ai wani lokaci ma mutum zai yi accident sai wani ya zamanto tsokar ta cire sai a ce a'a a yanka wani wuri daga cikin jikinsa a ɗora a ciki ana yi haka ko ba haka to in an kai kam ba da izinin Allah da yake nama yana toho wanga sai ya cike wancan din wurin kuma sai ya cike shikenan an yi ma dan adam mahu alaran ma to idan aka yi wannan shin ya karya azumin mutum ko bai karya shi malamai suka ce wannan aikin baya karya azumin dan adam domin shi ɗiban wani abu daga cikin jikin jikinka ko na ruwa ko na jini ko na wata tsoka dan aje a gwada shi ba ci bane ba sha bane dan haka baya karya azumi abinda malamai sun ka faɗa kenan wallahu ta'ala a'lam ina ganin daga yanzu mun kai ƙarshen waɗannan matsalolin almu'asira da an ka shirya sai waɗansu tambayoyi da yake suna yawan maimaituwa su ma insha Allah ta'ala kafin lokaci ya kai ƙarshe matsayi da karatu in Allah ya so za a taɓa waɗannan tambayoyin da amsoshi bi idnillahi ta'ala Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ran ba a sake maimaita aya falawla kanat qarya فلولا كانت قرية آمنت فنفأها إيمانها فنفأها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين na'am kamar yadda tafsirinmu yake gabata ko muke gudanar da tafsirinmu manhajin da muke tafiya a kan shi ko almanhaj alladhi nasiru alaihi fi ilqa'i darsina fi tafsiri an gane ko shine cewa muna farawa ne da ilmul munasaba ko kuma da asbabun nuzul in akwai su kuma ko da akwai asbabun nuzul wani lokaci za mu fara ne da munasaba sannan mu dawo kansu amma dai galibi za mu fara da asbabun nuzul mu yi bayanin su sannan mu shigo munasaba sannan mu shigo bayanin ɗaiɗaikun kalimomi sannan kuma mu fitar da matsaloli gwargwadon abin da ya sauƙaƙa wannan shine manhajin mu da muke tafiya akan shi in ma ka je an yi sabanin haka to saboda wani dalili na ko kuma mantuwa ce dan dan adam yana yin mantuwa an gane ko to falaula kanat qarya na ibnu ashur da ya faɗi abinda ake nufi da wato munasabar da take a tsakanin wannan aya sai ce wannan tafri'i ne ma'ana reshi ne na magana akan takhliq an gane ko nuna kuskure in an ce ghallatahu ka kuskurantar da shi ko ka bayyana kuskurensa alam tina'i ahli alqura min al-iman bir rusul cewa mutane sun ka kin yin imani da manzanni qabla an yanzila bihim al'azab kafin azaba ta bayyana gare su alal ikhbar bi anna alladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika alla yu'minuna la yu'minun ma'ana tunda Allah ya ba da labarin cewa ba sa imani to saboda rashin yin imanin su sai azaba ta zo musu shi yasa sai wannan jumla ta zo falawla kanat qaryatun amanat an gane ko ma'ana nan kamar alhini ne ga waɗannan mutanen ma'ana me yasa ba su yi imani ba lokacin da za su yi imanin kuma imanin kuma ba zai amfane su ba na fata ana fahimta ta bayan an ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin taktami hatta yarawu al'azab al'amin to in sun kaga azaba mai radadi imanin yana amfani baya amfani to shi yasa sai Allah ya kama alhini ne a gare su ban sani ko mun fahimta ba mun san alhini ko an gane ko shi yasa in baka gane wannan ba koma cikin suratu yasin Allah ya ce وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد هنا كنا أين يفتوك فيه ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت mun gane ko da kyau ma'ana wannan nuna alhini ne to almuhimmu dai Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wadanda kalimar ubangijinka ta tabbata a gare su ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu aya mai adwaul bayan ya kawo wannan yace anna man haqqat alaihi kalimatu al'azab wa sabaqat lahu fi ilmi Allah shaqawa la yanfa'uhu wuduhul adillati alhaq an gane ko wanda duk sakawa ta gabata gare shi ce Allah ya bayanin wannan wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun Allah ce wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin cikin suratul an'am wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى غير ذلك من الآيات نفتا فهمتين كاجا بن شنطيط يكاو آيوي وأن سكي قسكتد إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون دد يكي جي منشي أكوي قراءة كلمات an gane ko imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da kuma imam ibn amir ad-dimashqi su sun ka karanta kalimatu jiya kuma mun yi taujihin wannan in ka ce kalimatu an yi muqabalatul jam'i bil mufradi in kuma an ka ce kalimatu an yi muqabalatul jam'i bil jam'i mun faɗi wannan da kyau ko cikin ima al-itqan akwai bayani da ya kawo wannan to abinda ni so in ce da an ka ce kalima in ka diba cikin wani littafi al-haqiqatu shar'iyya fi tafsir al-qur'ani was sunnati an-nabawiyya na al-sheikh ad-doktor Muhammad Umar Salim Bazumul a safha ta 164 ya kawo wani bayani da yake da alaka da kuskuren da mutane suke yi idan an ka ce kalima sai mu ce kalima guda an gane ko idan an ka ce alƙawru sai mu ce kalimomi daban-daban ko ba haka nan bane to wannan sai ya ce wa hada sha'a inda ba'dhin nasi annal kalimata hiya al-lafzul mufrad in an ka ce al-kalima shine al-lafzu al-mufrad ko ba ka bane kalismi wal fi'li wal harfi yace wa hada khilaful ma'na al-murad fi kalam al-arab wannan ya saba ma abinda larabawa suke nufi yace alladhi huwa lughatul qur'an al-azim shine yaren al-qur'ani mai girma war rasulul karim sallallahu alaihi wasallam kuma yaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu lafzul kalima yace lafazi na kalima la yujadu ba a samun shi illa lil jumlati tamma sai ga jumla cikakka allati hiya al-kalam sai magana wala tutliqu al-arabu lafz al-kalima wala kalam illa ala jumlatin tamma ashe mu da muke cewa kalima al-lafz al-mufrad laraba ba su yarda da shi ba abinda al-kalima wajen larabawa shine abinda ya bada ma'ana amma dun nuhatu sai kaga galibi suna cewa kalima daban jumla daban alhali ko a'a al-jumla tamma sune kalima a wajen larabawa muna gane wannan da kyau ko kuma asalin kalima ma sun kace daga kalama yaklimu ne athara ya yi tasiri domin asalin kalamahu yaklimuhu ya yi mishi rauni an gane ko alkulumu su ne rauni to magana kuma to athiru fil insan daga nan an ka samu alkalima to amma nuhatu sai su ce al-lafzul mufrad shine kalima shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi bayanin wannan ma a cikin ar-radd 'ala al-mantiqiyyin wani littafi da yayi ar-radd 'ala al-mantiqiyyin muna ganewa amma in ka dibi qur'ani da sunna da kaji an ce kalima shine magana cikakka ake nufi ba wai lafazi guda ba ibn malik yace kalamuna lafzun mufidun kastaqim واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم ست وكلمة كو كلمة بها كلام قد يؤم كاجت وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة يعني أنت كلمة ولوكت أنا نفهم كلام shi a wajen ibnu malik kalima guda ba a kiranta kalam alhali kuma a wajen larabawa jumla tamma wadda ta bada mana ita ce kalam mu yanzu an ka ce alqal ustazu ko almuhadiru kalima sai mu ce nan utliqa aljuz'u wa urida bihi alkullu ay atlaqa alkalimat lakin fil haqiqa idan anka ce alqa alkalima wato kalimatu abinna lafdhu alkalima yadullu ala alumum yayi magana mai ma'ana da Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sai ce mi la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina nan kalima guda ta ko bi ko uku kaga ma'ana ta bayar la'amla an na jahannama min aljinnati wani shine tammat kalimatu rabbika ban sani ko mun fahimta ba an gane ko hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaga kalimatun huwa qailuha maganar da ya faɗa ce shi yasa dan haka zancen ka samu kalima a ce maka abin ga wannan kawai wasu na sun ka ɗauko shi ma'ana abu na iya shahara amma ya zama ba daidai ba ka nemi wannan littafi da ka ji alhaqiqatu shar'iyya ka same shi na Umar Salim Bazumul ka cire ka'idodin da ya bayani kan su ka riki ka gane da an zo kan kalima sai ka ga ga ma'anarta sabanin abin da ka bata sai ka hita daga cikin waɗansu akhta akwai al-akhta'ul lughawiyya ash-sha'i'a akwai al-mafahim an gane ko al-mu'asira al-khati'a fil aqida wa fi kaza wa fi kaza sai ka tace su sai ka hiddo wani program ko a gidan TV ko a gidan radio haka na aka yi alaramma sai zaman to ba su gane inda zaka to sai Allah ce falaula kanat jiya mun yi bayani na wato abin nan ɗaiɗaikun kalmomi da wato mai jalale ne ya kawo kenan yanzu sai mu shiga zuwa ga bayanin abin nan ɗaiɗaikun bayanai na amin da shafi wato kalmomin wannan abin nan falawula ita laula ana kiran ta laula tahdidiyya akwai harfu limtina limtina in ka duba cikin littafin ta'wil mushkilul qur'an na ibn qutayba taba'a tadarul kutub al-ilmiyya safha ta 289 yace cewa kadiba kuma cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti an gane ko a babu adawatut tafsir wannan ina koya ma ne saboda in an cimma wani abu a san me yake nufi eh ibnu qutayba yace laula takunu fi ba'd al-ahwal bi ma'ana halla ita laula a wani lokaci cikin yaren larabci tana zuwa da ma'ana halla to me ma'ana halla kaga ba san ma'ana halla ba da habab ba shine kwadaitarwa da motsarwa abinda suke ce ma an kuraje idza ra'aitaha bi ghairi jawabin yace amma in ta zo babu jawabi ma'ana babu lamun ina fata an fahimce ni ka sai misali babu lamun cikin jawabinta misali ta qulu laula fa'alta kaza in ka ce ma mutum laula fa'alta kaza kenan me yasa wani baka aikata kaza ba kenan yi kokari ka aikata muna ganewa qala Allah ta'ala falaula kana min alquruni min qablikum ko baka nan bane kenan halla kana min alquruni min qablikum ko falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din ko baka nan bane kenan halla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إن كنتم غير مدينين هلا إن كنتم غير مدينين فلولا كانت قرية آمنت هلا كانت قرية آمنت من جوانا لكو توقع هلا سننت تحضيضية أنا رمى لكي لكو da ina ta samu asili Allah ce wala ya huddu ala ta'amil ni ai wala ya huddu bai kudaitarwa to hadda ya huddu haddan to haddahu an gane ko ya hudduhu to sai an ka kira ta tahdid daga haddada ya motsar da shi yuhaddidu tadadun yana motsarwa tahdidun to sai an ka kira ta tahdidiyya wallahi dole abi abu yau hadin shi za a yi a ce daga ina samu asiri ka ce kai malamai ba haka na sun kaudi to su malamai suna hadin magana babu hujja in dai malamai da kajin da ta samu asiri da aka wallahi mu tsaya mu gane karatu kan mu shiga hayaniyar zamani in baka gane karatu ba da an kafa ma kamera kai karatu na shekara 20 duk sai ka rushe shi kai da kanka Allah ya kyauta to mun ji wannan ko shay ibnu ibnu ibnu qutayba yace wa kadhalika lauma ita ma lauma haka take da ita da laula tana iya zakkuwa littahdidi an gane ko tana iya zakkuwa kenan don kwadaitarwa kamar da Allah ce kafirai sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin mun ji wannan da kyau ko kenan halla ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin sai yace fa idza ra'aita law laula jawaban falaysat bi hadha al-ma'na to in ka ga laula ta taho tana da lamul jawabi lamun ta amsa mun gane ko to nan ba ma'anarta tahdidiyya ba ta kuma kinan harfu limtina limtina ko harfu limtina in li wujudin ko harfu wujudin limtina falawla annahu kana min almusabbihin sace mi la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun yace fa hadhihi laula allati takunu li amrin la yaqa'u li wuqu'i ghairihi shine wanda aka ce ma harfu wujudin limtina'in ko harfu imtina'in li wujudin wasu sun ce harfu limtina'in limtina mun ji wannan da kyau ma'ana wagga falaula annahu kana min almusabbihina sai ce mi la labitha fi batnihi ila yawm shine jawabi kaga in ba da yi tasbihi ba da ya tabbata samun tasbihin shi ya hana tabbatuwar shi a cikin cikin kifi mun ji wannan da kyau yace wa ba'dul mufassirina sashen malaman tafsiri sun ce يجعل لولا في قوله فلولا كانت قرية آمنت بمعنى لم wasu malaman tafsiri sun ce ma ita laula tana iya kuwa bi ma'ana lam yace sun ka ce fi qaulihi inda Allah yace falaula kanat qaryatun amanat bi ma'ana lam ay falam takun qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha inda nuzulil azabi illa qauma yunus wanda kaji bayani a cikin littafin ibn qutayba to me yasa ya kawo shi cikin mushkilul qur'an saboda in kalima tana ɗaukar ma'ana biyu ko uku kai baka san su ba in ka zo zai rikitar da kai ko ba zai rikitar da kai ba to kaji abinda ibn qutayba ya ci karkashin laula laulan nan sai mun yi bayani kanta da kyau ba a wuce ta da gaugawa laula an gane ko in ka diba cikin littafin ashamil fil furuqil lugawiyya na ash-sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif yace akwai laula shartiyya kana ji da kyau daga shafi na 111 zuwa shafi na 100 da wato 14 an gane ko amma takaita bayanin zan yi kaji su akwai laula shartiyya akwai laula tahdidiyya akwai laula tawbihiyya kaji su da kyau ko yawwa to ita laula yace harfin mukawwanun fi aslihi min lawala kaji inji shoyirif yace asalin shi da launa da la an ka hada yace wa hiya aqsamun taftariqu akwai laula ash-shartiyya al-imtina'iyya ita ta muka ce harful imtina'in limtina'in ko ba ka nan bane walaula daf'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard sannan yace akwai laula ta biyu ita ko tahdidiyya لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون أكوي لولا توبيخية دق وبخ يوبخ توبيخا شيني زرقي توبيخية نسبة إلى التوبيخ مصدر منصوب أنقانيكو كما عند الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا كوكما لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون kaji wadda magana take ya kawo bayanai kuma ya fayyace bayanai na dan tsakara ma ka koma cikin littafin in ka same shi ka dibi bayanai kaga laula ta tsaye da mu to in mun ka ce karatu ba a tsaya an ka gane laula ba kawai an kai ta tafiya radda matsala ta taso an ka ce akar maka Allahu shin waye laulan nan me take rufi sai ka yi tsaye sai ka ce a to ka baro karatun saboda ganin kake laula da ila da fi ba su da wani fa'ida a tsaya a bayani kansu waye ga maka to sun ka zo cikin Qur'ani hey Allah ya kyauta to mu tahi amin falaula kanat qaryatun mi yassa ba a samu wata alqarya ba amanat wadda ta yi imani fa nafa'aha imanuha imanin ta ya amfane ta illa qauma yunusa sai mutanen annabi yunus illa kai rike akwai istithna'i munqati'i akwai istithna'i muttasili akwai istithna'i mufarragh haka suke guda uku ka rike su kan a zo ana karatu ka ce istisna'i kaza in rike su waɗansu daga cikin malamai sun kace da an kace illa qauma yunusa sun kace istisna'un ne munqati wanne ne istisna'i munqati shine wanda abinda ya gabata ba jinsin abinda ya zo baya bane qamal qaumu illa himaran alarma nan wani istisna'i ne munqati ne don mi dan saboda alhimaru laysa min jinsil qaum amma in ce kamal qaumu illa zaidan nan istisna'i ne mi muttasil amma in ce lam ya'ti illa zaidun nan kuma istisna'un ne mufarrag saboda zaidun shine matsayin fa'ili mun ji wannan da kyau to shi yasa dan sun kace munqati'ina an gane ko illa qauma yunusa an gane ko sun kace to kenan sai ya zama to istisna'i ne munqati saboda mi saboda lafzul qarya alƙarya gari ce ƙaunu kuma mutane na kaga alƙarya daban kuma mutane daban ko ba ka da bane to waɗansu sun ce kai istisna'i ne muttasil an gane ko me yasa sun ce muttasil sun ce saboda lafazi na alƙarya an gane ko ba shi ake nufi ba asalin maganar ahalul ƙarya ake nufi sai an ka shahi ahalul ƙarya kenan ita alƙarya tana madadin mi tana matsayin ahaluna an gane ko in ka diba cikin larabci yuhdhafu al-mudaf wa yu'ta bil mudaf ilayhi maqamahu wa ma yali al-mudaf ya'ti khalafan anhu fi al-i'rab idha ma hudhifa in ja al-ibn malik cikin alfiya kenan ahlul qarya ne sun kace istithna'i ne muttasil don asalin magana falawla kana ahlu qaryatin amanu fanafa'ahum imanu mi fanafa'ahum imanuhum illa qaum yunusa sun kace istisna'i ne muttasil to da yadda kace muttasilina da kace munqati'ina saboda magaban shi ya zaman to mi ya zaman to nafi na dudde maganganu ne da malaman nahwu falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa amma an samu qira'a shadda illa qaumu yunusa an gane ko kenan sai ya zama to badali na na ƙarya an gane ko badali na ana hau tunda an ce qaum kuma qaryatun ya dauki dhamma to wannan a i'rabi qira'a ce shadda fa amma fa sannan kuma wajen nahwu sai ka i'rabin shi a matsayin badali amanat shin an samu wata alƙarya wadda ta yi imani fa nafa'aha imanuha imanin ta ya amfane ta illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azab alkhizi fil hayati dunya sai muka kiyaye musu kashafa yakshifu yayewa malaman zaune suna cewa kuranyewa alaramma a cikin qawaidi yace liyakshifa dan ya kuranye maka ma bika abin da ke tare da kai ko ba kana bane minal ashkali na rikice rikice eh to kashafna anhum mun yaye musu ko mun zari musu an gane ko azab alkhizi azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya wa matta'nahum allati mun jiyar da su dadi ilahinin har zuwa wani dan lokaci ina fata an fahimce ni to a nan akwai wata matsala da shinkiti ya kawo ya ce to nan Allah ya ce an tunkuɗe musu azabar duniya ƙasƙancin duniya da azabar duniya to amma ai ba aizancen lahira ba kuma ya hukuncin suke a lahira muna ganewa to kaganin sai shinkiti ya ce a ya ce walakin na huta ala ya ce da Allah ya ce fil hayati duniya annal akhira laysat kadhalika in kai aiki da mafhumul mukhalafa yace walakinahu ta'ala atlaqa alaihim ismal iman min ghairi qaidin fi surati safat to Allah yace sun yi imani imani mutlaq wal iman munqidun min adabid dunya wa adabil akhirah in dai kana da imani to zaka tsira daga azabar duniya zaka tsira ta min ta lahira man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala to tun da imani yana amfani a duniya da lahira don an ce an tunkuɗe musu azabar duniya muna ji da kyau me yasa an ka tunkuɗe musu wannan azabar saboda imaninsu to imanin nan kuma inda suna da shi ko a lahira za a tunkuɗe musu wannan azaba kaji da ta karatu shi ka tahiya sai ka kawo hujja da dalili mun gane wannan da kyau ko to nan kaga an shiga babu na mafhumul mukhalafa da babul itlaqi wat taqyidi an kayyade azaba su cewa a nan duniya ba a yi musu azaba ba amma imanin su an fahimci an sake shi mutlaq ba a ce duniya da lahira ba kenan tunda al-aslu al-mutlaq yabqa ala itlaqihi hatta ya'ti ma yuqayyidu to kuma abinda zai takayyidin shi bai zo ba da haka imanin su tabbatacce ne a duniya da lahira alaran mun gane wannan da kyau tawo ga ai mana so shi wato hawan kawara yanzu na sai ka iske lamari ya bace a nan ban so in tsawaita bayani saboda akwai ayoyi da za su zo gaba da ya kamata a ce mun yi bayani kansu akwai ka'idodi na ilimi wanda in ka gane su karatu zai zo maka da sauki shine cewa wato wani lokaci ana son ɗalibin ilimi fahimci ya ake tafiyar da nasoshi sai ka fahimci mas'ala kuma ka fahimtar da wani kuma cikin ɗan lokaci kaɗan yanzu kun ga a nan wannan aya ta falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha in mun ga dama sai mu ɗauki qa'idatul am wal khas an gane ko ko qa'idatul mustafna wal mustafna minhu na Allah ya tabbatar da cewa duk waɗanda innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al azab al alim ma'ana babu mutanen da sun ka taba ganin azaba face azabar ta tabbata akan su to an ka istithna'in waɗannan mutane kaga nan al'am kuma an kai taksisi tunda allazina jam'un ne haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim sun sai an kai taksisin shi da falawla kanat qaryatun amanat fa rafa'aha imanuha in ka ga dama sai ka dauki ka'ida ta al-ijmal wa tafsil kaga illa qauma yunusa mutanen yunus lamma amanu an gane ko da sun kai imani kashafna anhum azabal khizi fi hatid dunya amma nan ba a hudu komi game da su ba amma in ka dauki can cikin suratu wato safat na aka fayyace kissar su da su da annabin nasu wa inna yunus lamin al-mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim kaga dalilin ma shiga cikin teku falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun fanabadnahu bil-ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin kaga qauman yunus an kace nan ba a hadi adadin su ba can kuma ila mi'ati alfin aw aw yaziduna ay bal yaziduna fa amanu famatta'nahum ila hin amanu mun jadda su dadi ba a hudu sun kafirta ba al aslu an yabqa al imanu ala aslihi za su mutu da shi in sun mutu da shi kuma za su samu aljanna mun gane shi yasa in ka zo kan mas'ala in hani ne misali wani ya ce halat ko haram ko ko hani muna ganewa da umarni to kana da bukatar ka san maganganun malamai in hadisai ne kan mas'ala sai ka tace su hadisan da suka ce ayi ko suka suka yi hani sai ka maida na hani gehe ka maida na mi na umurni gehe ka duba ka gani shin duk akwai guda wanda ya inganta cikin hani da wanda ya inganta cikin umurni sauran za su biyo baya hadisai ana kasa su gida uku sahihi wanda za a aiki da shi da hasanin wanda shi ma ana aiki da shi amma bai kai waccan ba ta fuskar darajar siha sai kuma da'ifi wanda ba a aiki da shi kaga yan hadisi ɗari an ka kawo kan mas'ala ya kokari ka san shin ina sahihun da hasanun shike ina da'ifun don ka tace sannan ina amrun ahadithul lati ta'mur ahadithul lati tanha sannan ya zamu yi ya zamu dauke su allati ta'mur hiya al-ula aw allati tanha hiya allati hiya al-ula sai ka gane an-nasikh wal mansukh da kuma al-ijmal wat tafsil da al-mutlaq wal muqayyad dan ka gane al-qur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala guda zan dauko imamu suyuti a cikin littafin الإكليل في استنباط التنزيل إمام السيوطي قوله إلا قوم يونس لما آمنوا أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال إن الحذر لا يمنع به القدر أنقالكم سونا صوره لا يمنع به القدر بيهان أبن أنك قدر ما يزومك كهكوا وعيود دبارة سكاية أسارة ka hi kowa wayo da dubara abinda Allah ce same ka wallahi sai ya same ka shi yasa zaka dauki duk matakin da zaka dauka fir'auna babu matakin da bai dauka bai kare mulkin shi amma sai da mulkin nan ya tahi an gane ko wa inna du'a to shi ko yaruddul yaruddul qadar in kana addu'a to zai maida kaddara sai ya ce wa zali wani in yaji wannan magana sai ce to ya mallan ya an kai hakan ga ga kuma hadisi la yaruddul qada إلا الدعاء سيتي وذلك في كتاب الله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم شيكنا إلى آخر الآية كنا وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال إن الدعاء يرد القضاء الدعاء تنا ميدا أبن أنك قدر ممتون وقد نزل من السماء اقرأوا إن, شنتم إن شئتم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كما كان بني يتي وأخرج ابن مردويه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا قال لما دعوا كشفنا عنهم عذاب الخزي lokacin da sun kai mun tunkuɗe musu azaba an gane ko to almuhimmu dai a nan wagga mas'ala ce wadda za ta buga kan ɗalibin ilimi a ce addu'a ta mai da mi qada kaga kuma cikin hadisi na dan qur'ani ne ya samu abin da yake so ko ba ka nan bane sai a ce a'a shi abin da an ka rubuta an ka kaddara in ba a rubuta shi cikin lauhil mahfuz ba to ana shahi shi muna ganewa shi yasa waɗansu abubuwan an ƙaddara maka su amma a cikin lauhin mafufu ba a ƙaddara za su same ka ba saboda an ƙaddara ma za ka yi addu'a sai Allah ya ɗauke wannan abin yamhullahu ma ya sha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kita da haka ɗan ƙur'ani yuna kakka zo ka karitar da hadisi Allah ya kyauta a alƙur'anin ce na'am ban ji ba mu'allaka mu'allaka ita ce wanda ake canzawa ya ce mu'allaka abu ne wanda ba a tabbatar da shi ba mubrama kuma shi ne abinda an rage an zartar da shi mubrama daga am abramu amran fa inna mubrimuna bala mutai gaba sai Allah ya ce
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
ابن عاشور أتكن التحرير والتنوير يتشي wannan aya walau sha'a rabbuka yace atfun ala jumlati innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna yace litasliyati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam dan saboda alallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ma laqiyahu min qaumihi game da abin da ya gani daga mutanensa ma'ana kenan wannan adafi na akan wato idan ladina haqqat alaihim kalimatu rabbik dan ai lallashin shi an ce la yu'minuna ba za su yi imani ba ko ba haka nan bane to kaga manzo Allah sallallahu hankalin shi zai tashi sai an kuma mai a'a wannan abin yana da alaka ne da mashi'a ta Allah subhanahu wataala kakkata da hankalinka ban sani ko mun fahimta ba to kana iya kuma dibawa cikin sauran littattafai na ilmul munasabat ga sunan da muke bayani kansu sai ka ƙara samun bayani an gane ko sai mu dawo cikin jalalaini mu ga alkalimatu da ya kawo walau sha'a rabbuka da Ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk waɗanda suke bisa doron ƙasa za su yi imani gaba ɗaya afa anta tukrihun nasa yanzu kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai zaka iya cilastar da mutane bima lam yasha'ihi lam yasha'ihi Allah game da abin da Allah bai so ba minhum daga gare su hatta yakunu mu'minina har sai sun kasance mu'minnai mai jalali ne ce la baka za ka iya ba na fata ana fahimta ta kenan wannan aya tana nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani abu da yake da alaka da mutanen nan waɗanda kai baka san shi ba kenan don haka ka ba kanka lahiya ban sani ko mun fahimta ba kenan ka ba kanka lahiya Allah da ya halicce su ya halicce ka ya hi su ya hi ka sanin abin da yake tattare da su to bari mu ji mas'alolin da bakin balarabcin ne ina ganin kaɗan ne wanda mai jalalaini ya kawo a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid yace fa in qila qawluhu ta'ala walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a an gane ko yace to ma fa'idatu dhikri jami'an ba'da qawlihi kulluhum wa huwa yufidu ash-shumul wal ihata kaga mai karatun balaga sai ce cikin qur'ani akwai kalmomin da akwai hashau a'a ba hashau na akwai cikin qur'ani ba hankalinka na adda hashau ka gigice baka sani ba to sai ce ai an ce kulluhum mine ne kulluhum ala rama to jami'an kuma to ya ce kaga ya ce ba ba fa'ida shi yasa wallahi ku nemi waɗannan littafan as'ilatul qur'an al-majid shubha 1236 a ciki an gane ko kuma bai da tsada in ka bincika kasuwa yanzu haka da jikakka uku da rabi ko hudu kana samu shi eh arhakacak ku kuma masu littafai ku ji tsoron Allah ku ji mun hadu firi kuma ku kara mai kuɗi yace to kulna za mu ce ga amsa kullun tufidu shumul wal ihata in anka ce kullu tana nuna shumul gamewa wal ihata da kewayewa wala yadullu ala wujud al iman minhum bi sifati al istima amma ba ta nuna sun yi imani a hade wa jami'an yadullu ala wujudihi minhum fi halatin wahida shi ko jami'an yana nufin a hade gaba dai kama ta qulu ja'ani al qawmu jami'an kamar yadda kaka ce mutane sun zo min gaba dai ai mujtami'ina wa nadhiruhu قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كاجي مغانا كينان كلهم تنانون دكانسو amma ba ta nuna shin a lokaci guda ne ko ba a lokaci guda ba amma an ka ce jami'an ta nuna a lokaci daya domin jama'a shay'a yajma'uhu kaga yana an tara abu kawai ka nan bari yana wuri daya to kullu kuma tana nufin hadewa to kulluhum dukkansu jami'an kuma gaba ɗaya a lokaci daya kenan ba hashawuna ba tunda in bila'i ya to ai dole mutane su yi imani an gane ko to walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a ka duba cikin wani littafi ina yawan fadarsa shine al-hafu fi asalibil lughati al-arabiyya ko ba kana bane na Ibrahim Rufaida na kasan na kasar Saudi Libya wanda ya mastaskin sa wato abin nan a kasar Libya a kasan Misra ya mastaskin sa shine al-hafu fi asalibil lughati al-arabiyya to idan ka diba cikin wannan littafi daga safha ta 105 an gane ko zuwa safha ta ɗari da ashirin da ɗaya ya kawo hasful maf'ul ya tattara da ake shahi maf'ulun bihi an gane ko to ana an shahi maf'ulun bihi an gane ko maf'ulul mashi'a shi dama maf'ulun ana shafe shi yuhzafu wujuban wa yuhzafu jawazan ina fata an fahimce ni kenan ma in kana son kai dirasa hasful maf'ul ما هي أسباب حذف المفعول سننكما متى يحذف وجوبا ومتى يحذف جوازا شكرا الحذف ككما تكنكما الإتقان في علوم القرآن يكيب بابي وجن الإطناب والإيجاز نن يكاو أنواع الحذف دي يد أجي كراتو غبي دسو كو وجه سيكا تشيري وتا مسألة كساتا تكن وتا آية تكن القرآن كريكي mun gane wannan to ina shi maf'ulun biyu da anka shahi asalin magana walau sha'a rabbuka imana man fil ardi la amana man fil ardi kulluhum jami'a sai anka shahi al iman walau sha'a Allah لجمعهم على الهدى أي ولو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى mun gane nan tawo to kaji magana da take alrama da haka an shayi mafulun bihi ka koma cikin wannan littafi na Ibrahim Rufaida zaka ganin wato masalolin da ya kawo karkashin wato wannan aya to walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da wanda duk yake bisa doron kasa da ya imani mun gane wannan da kyau ko mun kawo bayani na as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi imam suyuti a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil sai yace wannan aya walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a yace wannan aya wallati ba'daha in an ce wallati ba'daha afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minun mu'minin wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-risa 'ala alladhina la yaqiluna yace fihi maraddu 'ala al-qadariyya akwai raddi ga yan qadariyya wanda ke cewa sabon da, da shirka da kafirci da ake yi a bisa doron ƙasa an gane ko da sabo ba da kaddarawa Allah bane sun ka ce mutane ne sun ka ga dama sun ka kirkira aikinsu alhali qur'ani ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun an gane ko kenan su yan kadariya sun tafi cewa dan adam shi yake yin sabon shi shi ya gada ma ba Allah ne ya so ba an gane ko su ko yan jabariya sun ce a ai shi dan adam bai da zabi komi ma haka ne yake sai aka ce a akwai mashi'a ta Allah akwai mashi'a ta bawa amma mashi'a ta bawa karkashin mashi'a ta wata wata ta Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to wannan shine ka'ida amma wani zai iya cewa to mi yasa to Allah bai ba su imani ba a Allah ya fi ka sani waɗansu kai yanzu idan an ka zo an ka baka wanda ya karatu ya yi ƙoƙari ya haddace alƙur'ani mutane da an ka kasu makaranta a rana guda suka zo a rana guda kuma aka ce an kawo su har da alƙur'ani aka ba su ga malamin da karantar da su ko malamai ga abinci ga komi sai guda ya yi karatu ya yi karatu guda ya yi bacci ya ce kai shi babu rani da har da alƙur'ani aka zo sai da lokaci ya kai sai aka zo ranar da za a ba da kyaututtuka shi wannan baccin shi kawai ya yi ko sura guda bai haddace ba shi ko wannan yayi karatu ya haddace alqur'ani sai an kace to za a ba su shaidar ta har da alqur'ani sai wancan yazo ya ce ka bashi za ka bashi to Allah ya halicci mutane don ibada yace ayi sun kace ba su yi dama ya san da ba su da niyyayin to kuma sai kana so Allah ya ba su aljanna tare da cewa kuma sun ki hatta da imanin da ya hana musu ya san ba su cancance shi bane إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون to kaga dan haka cewa dole sai an ba su imani wannan magana ce ka janye ta to mun ji dai abinda Imam Suyuti ya kawo cewa wannan aya tana raddi ga 'yan kadariya walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin shanqiti cikin adwa'ul bayani yace wannan aya Allah ya bayyana cewa wanda Allah bai shiryar da shi ba ba wanda ya ishe shiryar da shi ba yiwa ga wani mutum ya tankwar zuciyar wani ya shiryar da ita akan abin da yake na shirya na tauhidi na la ilaha illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya bayyana wannan cikin ayoyi daban-daban inda Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a da inda ce in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin da inda ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha a cikin suratul qasas da baqara sannan kuma man yudlilillahu fala hadiya la wa yadhruhum fi tughyanihim ya'mahuna shi yasa shankidi yace to a zahiri wannan aya ba a shahi hukuncinta ba da an yanda Allah ya ce wa anna ma'anaha la yahdil qulub wa yuwajjuha ila alkhair illa Allah ta'ala wa azharu dalilin ala anna anna Allah wa azharu dalilin ala dhalika anna Allah atba'ahu bi qawlihi wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi idhnillah kasan sun ce ga aya an shahi hukuncinta da an ka ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa sun ka ce an shafe hukuncinta sun ka ce dalili kuma ai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki to tunda an ce shi yaki yaki matsayin mi shike cilastawa ne ko ba ka nan bane to irin waɗannan ayoyin ne in mutum bai gane ba a'a shi yaki ba cilasta mutane da su yi imani ba a'a cilasta mutane ne su bar ayi wa'azi mai niyyar karba ya karba ko an yaƙe ka an ci nasara a kanka zuciyarka ba wanda ya san abin da ke cikinta sai Allah ai munafikai na nan cikin Madina ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiryar da su ba ina fata mu fice ni shi yasa daga ce a'a nan anta tukrihu nasa kenan daga baya an ka umurce shi da yaki shankiti yace zahiri ba a shafe wannan aya ba don mi don shi cilasta suwa nan ba ana zancen cilasta suwa ba ta yaki shi ko ka yaƙe su dama ba dan ka so addini bane dan saboda a bar mai niyyar shiga ya shiga mun gane wannan amma sai ka ce a'a Allah ce la ikrahu fid din ko qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy kuma wa man sha'a qul al-haqqu min rabbikum fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur malamai ku zo ku dame mu kuna cewa kaza kaza kaza to da Allah ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai ce mi inna a'tadna lidh-dhalimin nara bari mu isan ba wannan in ka ga dama kai sallah in ka ga dama kar kai sallah in ba kai sallah ba wutar jahannama za ka shiga haka Allah ce to shikenan mu yanzu mun barka amma sai kuri da mutane to da waɗannan ayoyin ne turawan america da makiya addini sai ce to kun kujiya annabi ma ba ce ci da mutane ba ku kuma kun taho kun ce ku ci da da mutane a'a an ce a kafa daula ta musulunci wadda za ta ba kowa da mai addini shi amma kafirai su laɓe ai musulunci ya yadu da takobi kaza kaza ƙarya ba a ce a sa wani cilas ba ba wanda ma isa ya sa kaka cikin zuciyarka dan ba wanda ya sa abin da ke cikin zuciyarka sai Allah kakka amso kudin turawan amerika da na faransa ka zo ka yaki addini don da irin waɗannan ayoyin ne a lokacin mulkin mallaka ingila ta yi aiki da waɗansu malamai musamman a ƙasar indiya sun ka ce babu jihadi a musulunci ya ƙari ƙarya ne sun ka ce yaƙar ingila saba ma allah ne don allah ya ba su makamai ya ba su ƙarfi sai kun ka ce ku yaƙe su in kun ka haka kun yi fito na fito da allah da haka waɗansu sun ka ingila tabba waɗansu kuɗi wasu malamai ko kuma malaman na ko kuma na menene sun ka te sun ka sa mutane sun ka koma gida ingila ta zo ta mamaye waɗannan ƙasashen a'a Allah ce wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilu kuma Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa kuma Allah ya ce walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kuma Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u sai ka hado da ayoyi na can da can sai ka yi almanhaj almutakamil addirasa almawdu'iyya lil mas'ala wal qadiyya sannan hatta takhruja bi ru'yatin kamila amma ka ɗauki wata aya can kai nan ka ɗauki wanga aya can kai nan ko ka ɗauki wanga hadisi wallahi za ka gane kurinka ko ka tsaya kai karatu mai kyau ko kuma duk gugu da ta zo ta gaba da kai amin afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin shin kai ne zaka cilastar da mutane har sai sun yi imani wannan ba a cilastar da kai akan shi ba a cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a war radd ala al-mukhalifin fiha a safha ta 298 babu lokaci 298 ya kawo matsaloli da yake da alaka da umumi an ka ce kullu tufidul umum ko ba haka nan bane kullu tana nuna mi umumi to dan haka yan an ce umumi kuma ba sai cikin fiqhu ba a'a tana aiki cikin aqida to nan da Allah ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu بقدر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وخلق كل شيء فقدره تقديرا تانون أفعال العباد مخلوقة كاغا وانا عقيدا شكينا سننكما وانا وانا قائدة تا كل تفيد العموم تنا بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم سنتي دنيا ita tun farko babu wanda ya halice ta ita ta yi kanta da sudfa ko to sai Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in to duniya kuma tana cikin shay'in ko ba ta ciki dan haka yan filosofi kun yi ƙarya Allah ya ƙaryata ku mas'ala ta uku kullun tufidul umum ga wanda yace ya halatta ayi at-tabarruk bi ba'd al-layali wal ayyam al-mubtada'a yace ya halatta dan yo dan su abubuwa don saboda bi saboda waɗansu kwanaki akwai hasanun akwai bid'a hasana mu dan tsara kaza kaza kaza kaza malamai suka ce wannan shi ma babu shi ba a yin tabarruk bi ba'd layali wal ayyam sai in an samu dalili dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi kullu bid'atin dalala dan haka tabarruki da lanan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabarruki da lailatul isra'i wal mi'raji da tabarruki da ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira da tabarruki da wace rana da wace rana dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba kullu bid'atin dalala ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kai ka hi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gane addinin ne ka fi shi kishin addinin ne ko ko ka tuhumce shi da ya ga wani abu ya san shi yake yin aiki da shi ko ko ya jahilce shi ne mu tsaya mu yi addini hadisan ma yanzu da ayoyin ma ga hadisan da sun ka inganta ga ayoyin ba mu aiki da su ba amma kana sai kana ɗauka hadisi don ifi kana so a aiki da shi ka yi aiki ba da sahihin ƙura'anin gashiran mutane suna gani suna kauce mai saboda ɗiyansu da matansu da sun bukatocinsu to sannan kai ba kai aiki ka tsaya ba ka yi aiki da ayoyin Qur'ani gaba daya ka yi aiki da hadisan da sun ka inganta kafin ma ka je zuwa ga zidebo hadisi da ifi ko wani abu amma sai shi din ya tawasa da hankalinka Allah kai mu tsari malamu je aya ta gaba wa ma kana li nafsin an tu'min وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ibnu ashur ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah atfun ala jumlati afa anta tukrihu an-nasa yace li taqriri madmuniha ita waccan jumla afa anta tukrihu an-nasa ai tambaya ce an kai mishi shin kai zaka cilastar da mutane to sai an kai atafi akan ta wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah domin wagga wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah li taqriri madmuniha tana tabbatar da ma'anar abinda waccan ta zo da shi dake uslubin ba guda bane waccan uslubul istifham ne istifhamul inkari wagga kuma uslubi abinda ne annafi yace li anna madmunaha inkaru an yaqdira annabi sallallahu alaihi wasallam ala ilja'in nas ila al-iman kenan tana nuna manzo Allah sallallahu tana masa musun ba zai iya cilastar da mutane su yi imani ba li anna Allah huwa alladhi yaqdiru ala dhalika Allah shine yake da iko akan wannan kenan sai zaman to dai kamar matsayin ta'akidi take afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin kaga ko tambaya ce kuma wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah da uslubul istifham da uslubun nafyi duk dai ma'anar abin da suke bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya shiryar da wani sai da manto ta'kidi na shi kuma ta'kidi yana daga cimmi yana cikin uslubin larabci mun ji wannan da kyau ko to wa ma kana li nafsin ba zai yiwa ga wata rai ba an tu'mina ta yi imani Allah rama markon a ce wa ma kana li nafsin al imanu tunda kana tana bukatar suna to an tu'mina dike da kyau an da tu'min ya koma masdar asalin shi wa ma kana imanu nafsin illa bi idnillah amma sai an ka ƙi kawo al'iman an ka kawo almastarul munsabik tare da fi'ili mudari'i ba tare da fi'ili madi ba ba tare da fi'ili amri ba saboda ya ba da ma'anan masdar kuma ya ba da ma'ana ta asubutu wal istiqra li anna fi'il al mudari yufidu al halu wal istiqbal wa yufidu at tajaddud wat takrar ma'ana wa ma kana li nafsin ba zai yi wa ga wata rai ba an nakira fi siyaqin nafi tufidu madha al umum an tu'mina ta yi imani ko a yau ko a gobe ko a jibi ko a gata ko ma a kowane lokaci illa bi idnillah sai da izinin Allah mun ji wannan ko yace bi iradatihi da idda irada Allah da yarda Allah wa yaj'alu ar-rijsa Allah yana sanya ar-rijsa kana iya cewa kazamta ko kuma ar-rijsa azaba ala alladhina la yaqilun ga waɗanda ba sa da hankali yatadabbaruna ayatillah waɗanda ba sa tadabburin ayoyin Allah kaji sai Allah ya sanya musu wato kazamta ko azaba duk yadda ka siffanta su abin ya tafi daidai da su dan saboda kafirai za su sha azaba kuma dama kafirai ai kazamta ne ko ba ka bane don Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al harama ba'da amihim hada kafin mu je aya ta gaba wato akwai wani bayani da ya kamata mu yi a wata aya amma yanzu ba za mu samu damar yin shi ba shine inda Allah ya ce wa afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minina hatta tana daukan ma'ana nawa a larabci sannan kuma miyeye tasirin ta a cikin ilimin hukumce hukumce na shari'a to wannan ba mu samun damar bayanin shi amma ka diba cikin wani littafi tana yiwa sai zuwa darasi na gaba huruful jarri wa atharuha fi dalalat ma'anarta daga za ka samu daga safha ta 429 zuwa safha ta 444 za su baka ma'anonin da hatta take dauka sannan kuma daga safha ta 594 zuwa safha ta 598 za su baka tasirin hatta a cikin ilimin shari'a na baka shi kyauta ruwan Allah to yanzu bari mu ji wa ma kana li nafsin an tu'mina ba zai yi wa ga wata rai ba ta yi imani illa bi idnillahi sai da izinin Allah Allah ramma izinin Allah kala nawa ne an gane ku izinin Allah Allah ramma kala nawa ne ba kai magana ba eh ko ka ja da bayan Allah ramma izinin Allah nawa ne margeno Allah ramma eh iz margeno ba ka ba mu amsa ba alaran ba akwai na hali akwai na wani na'am ban ji ba to akwai wata mas'ala ita ma mun ketare ta amma ita ma insha Allah tana yawa gobe mu yi bayani kanta shi ne inda Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a law a shari'a akwai inda ake aiki da ita akwai inda ba a aiki da ita mun gane ko to ita ko zaka duba cikin littafin ahadithus sahihaini التي في العقيدة التي في ظاهرها التعارض نا دكتور سليمان إنا قلنا الدبيخي دي دقا صفحة ɗari shidda da biyar ne in ban manta ba zuwa safha ta ɗari shidda da sha takwas ko da sha hudu ne akwai bayanai karkashin wannan amma babu lokacin da zamu kawo su yanzu dai mu yi bayanin izinin Allah Allah rama izinin Allah na wana wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillahi bayyuwa ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah Allah rama izinin Allah na wana arama ban sani ba ai ilimi ce ko sun ka ce wa man yakrahu la adri usibat makatiru duk wanda yake kyamai ya ce bai sani ba to sai an samu mabuga shi an halaka shi an gane ko izinin Allah kala biyu ne akwai al-iznul kauni akwai al-iznul shar'i izinin Allah kauniyan abinda Allah ya kaddara shar'iyyan kuma abin da ya faɗa a shar'anci to sai ka bambanta tsakankanin su in baka bambanta tsakanin su ba sai ka samu matsala wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi idnillah nan idnullahi alkauni ake nufi wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu istahsunahum bi idnihi nan ash-shar'i wal kauni dan Allah ya so a kashe su kuma shi yace ayyakin qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum akwai idnin Allah alkauni la shar'i inda Allah ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah kaga Allah bai ce ai sihiri ba an gane ko kenan nan ba shar'i bane kauni ne mun gane wannan da kyau Allah ran ya hito ko bai hito ba to wa ya ji alun rijisa alal ladina la yaqilun Allah yana sanya kazamta ga waɗanda ba sa wato gani ba sa da hankali ya aqiluna kenan nan hankali ba irin wancan hankali na duniya ba na cin tuwo da wayo an gane ko da dubara da cin amana da fowon nayin da ƙarya ba shi ake zance ba alal ladina la yaqiluna na al aqlu shar'i ake nufi an gane ko shi yasa in ka ji qur'ani na cewa masu hankali ana nufin masu hankali irin na shari'a ba irin hankali na duniya ba irin hankalin turawan yamma da wanda ya karatu irin su an gane ko mutane suka karatu irin na karatun yamma na cutan mutane da zalunta su da kuma cin amanar mutane da hallaka bayan Allah da kirkiro hanyoyin tsatsar kudin mutane da tsace arzikin kasashen mutane wannan ba wayo bane wannan cin amana ne ba hankali bane shankiti yake cewa cikin wata muhadara da yi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a almuslimin yace an ce yana daga cikin manya manyan matsaloli muhadara ce yayi duniyar musulmi gaba ɗaya cikin nukta guda goma ya kawo ayoyin qur'ani ya talhisin matsalolinta to ciki yake cewa yana daga cikin wato sunanta ina ganin al-islamu dinun kamil ko kuma islamu dinun shamil ko ko kamilun wa shamil yake cewa yana daga cikin matsalolin da duniyar musulmi take fama da su shine mi shine sabani ko ba ka nan bane wanga shi ce kaza wanga shi ce kaza wanga ta bugawa akai har malamai ko ba karamba ne yace to ai Allah ya hudi maganin wannan yahudawa Allah ce tahsabuhum jami'an yace mi wa qulubuhum ذلك بانهم قوم لا يعقلون باسو da hankali hankali na shari'a ku dawo ma shari'a ku yi aiki da ita sai irin waɗannan abubuwan su bace to dan al'aqlu ba al-gharizi ba aqli garizi shine ka san abin da zaka samu na duniya da kuma ci da sha da abin da zai cutar da kai akwai kuma al'aqlu shar'i to na shari'a shine ake nufi mai hankali na shari'a a wajen Allah shine mutumin da yake bin dokokin Allah shi yasa Allah ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab to su waye masu hankali a wajen Allah alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna almithaq walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su alhisab walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a ulaika lahum 'uqba ad-dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaa'ikatu يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار kaji masu hankali a wajen Allah su waye masu hankali a wajen Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab to ga su allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد كاجما سهنك لي أوجان الله القرآن أنت ما karanta aya ta gaba duk da yake ba za mu samu bayani kanta ba ƙulin zuru آمين قل آمين.
انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Kul ka ce da su unzuru ku duba ma za fi samawati menene ke cikin sammai wal ardi da kasai ko ba haka ba kadiba cikin littattafai na i'rabi a cikin ad-durrul masun wajen maza ya kawo bayanai kadiba cikin unzuru cikin adwaul bayan karkashin wannan aya ya kawo bayanai kadiba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha ya kawo bayanai wal ardi da kuma abin da ke cikin kassai ma'ana ayoyin Allah suna da yawa a cikin sammai da kassai al masnu'atu tadullu ala as-sani'i ko baka nan bane ababen da aka yi suna nuna akwai wanda ya yi su a hankalce to wa ma tughnil ayatu sai dai kash ayoyi ba sa amfani wan nuzuru da masu gargadi jam'i ne na annazir ko ko wan nuzuru jam'i ne na annazuru gargadi mai yawa ke annabi annuzuru ko ya zama to jam'i ne na masu gargadi ko ko jam'i ne na abin da ake gargadi da shi shine abin gargadi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyi da hujjoji ba sa amfani ga mutanen da ba su yin imani saboda dama sun ga gaskiya ba sa son su karbe ta shi yasa Allah bai ba su damar su karba ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi alqauma alfasiqin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh